إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعداء الإسلام يحاربونكم بكل وسيلة أيسر لهم ولا يحبونكم لما كنتم عليه من الحق وعقيدة صحيحة سالمة من الهوى والظلم والفساد وبذلك يحاربونكم بالصلاح والفكر والعذف لينالوا أغراضهم الفاسدة وأهم غرضهم أن تكونوا مثلهم في الكفر والطغيان والعناد والتكبر على الله ربكم خالق كل شيء وذلك هو الخسران المبين عباد الله هذه المكيدة لا تنحصر في بعض بلاد المسلمين ولا يختص ببعض المسلمين بل قد عم ذلك ووصل إلى كل بلد المسلمين لأن المسلم عند العدو سواء عربيا كان أم أجميا أيا من كان وأينما كان لا يبالون بشعوبته ولا قبيلته قال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ألم تروا ما وقع لأنبياء الله وأتباعهم لما علموا الإسلام لما علموا الإسلام لهم ودعوهم إليه انظروا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هموا بإلقائه في النار ليحرقوه فأنجاه الله برحمته وهموا بقتل موسى عليه السلام وأصحابه بعد أن قتل بعضهم وعسروا بعضهم ظلما وطغيانا بغير دليل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون عباد الله هل تنسون ما وقع بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى التوحيد وعبادة الله وحده ماذا أجابوه عن ذلك قالوا له أجابوا له ألهذا جمعتنا تبا لك يا محمد أنزل الله سورة اللهب دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وإزهار الصدق ما دعاهم إليه وأمثال ذلك في تاريخ الإسلام كثيرا وتلك القصص وتلك القصص وتلك القصص لا يخالف ما يقع في بلاد المسلمين اليوم من قتلهم وخراب بيوتهم وإحراق أسواقهم وميدان أعمالهم وكل شيء ينتفع به المسلم وحتى في بلادنا هذا نحن شهداء فيما وقع في تفاوى بليوة في بلاد تفاوى بليوة حيث صار الأعضاء الفتنة فيها حسدا وحقدا على المسلمين لما يرون أعضاء فيهم من سلامة ونعمة ورزق ودين وغزوا المسلمين بالسلاح العسكري وقتلوا المسلمين وخربوا ديارهم وملكوا أرضهم ورزقهم ظلما وطغيانا وخرجوهم من ديارهم وخربوا ثمار وأربعين مساجدا مساجد الله عز وجل مع مسجد الجامع وكثيرا من المدارس الإسلامية والحلقات القرآنية وحتى لا تجد فيها المسلم ولا علامة من علامات الإسلام مثل الآذان والقرآن والحديث ولا تجد ذلك فيها تلك البلد وأمثالها صار البلد اليوم مملكة للكفار والمنافقين عباد الله ومن العصف ومن العصف إن هذا البلد لها وكيل في مجلس النواب ووكيل في مجلس الوطني ووكيل في مجلس الشيوخ كلهم يعرفون تماما بما يقع بهذا البلد ولكن ما سمعنا شيئا منهم من كف يد الظالم او الصلح او الحكم او الديه لحفظ حق المظلومين وما سمعنا شيئا من جهه الحكومه ان لانها هي الام قال تعالى ان الله يامركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وها نحن ندعو بصوت مرتفع أن ترد الحكومة الأمانة التي جعل الله في أعناقها لأن الله قد أمر بحفظ الأمانة وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن ندوم في الدعاء واتباع السبل وأخذ بالأسباب الشرعية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بكيد فرد كيده عليه وأشغله في نفسه وأشغله في نفسه وأشغله في نفسه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتكاك يا هادي يا سلام وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد يا أيها الخطبة المتناهية مجلس الله مدعوك سركي kuma sani kan cewa makiyan musulunci kullum suna yakan musulmai ne da dukkan wata dabara da abin da ya sawaka a gare su ba za su taba yarda da ku ba saboda abin da kuke kai na gaskiya da aƙida na musulunci na gaskiya da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuke da shi da gujewa wa son zuciya da zalunci da barna da fasadi da ba ku sa kanku ciki ba a matsayin ku na musulmai akan haka ya zanto suke yakan ku da dukkan abin da ya sawaka musu na makami ko tunani ko kuma da barbaru da ya sawaka musu don su zanto su cimma burinsu wanda yake zanto burace-burace wanda yake marasa kyau mafi girman burinsu shine ya zanto ku bar addinin nan na musulunci ku zanto kamar su sun yi burin da ku kafirce kamar yadda suke zanto suka kafirce ku zanto iri daya wajen shiga wuta in ji allah maɗaukakin sarki ku yi taurin kai ku bijire ku kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda shine ubangijin ku da ya halice ku kuma ya halitta maka dukkan komai lalle wanda ya tsinci kansa a wannan yanayi na zamowa kafiri ko munafiki lalle wannan zalika huwal khusranul mubin wannan ita ce iya karshen hasara na dan adam a rayuwarsa ta duniya kuma ita ce iya karshen hasara na dan adam a rayuwarsa ta lahira Allah tsare mu tsare mana imanin wannan makirci bai takaita kadai ga wasu bangarorin garuruwa ba da kafirai suke yi wa al'ummar musulmai bai kuma takaita ga wasu bangaren musulmai kadai ba a'a wannan ya sadu ga dukkan kowa da kowa inda kai musulmi ne babu ruwansu da balarabe ne kai ko bakin fata ne kowane nau'i kake a wani yanki kake zaune kowane bangare kake wannan shi ne shi ba damuwansu ba ne saboda ka dasu yaƙe ka matukar kayar da wannan alkur'ani kuma kayar da wannan addini na musulunci babu ruwansu da ƙabilarka ba ruwansu da jinsinka babu abin da ya dame su saboda ka ma dama kai musulmi ne to ka jefa kanka a wajensu a matsayin abokin gaba wanda za su yaƙe ka da dukkan abin da suke da shi na ƙarfi don ya zanto su halaka ka shi yasa Allah ta'ala ce lallai kafirai kanu lakum aduwwan mubina kafirai sun kasance muku abokan gaba ne wanda ba sa ɓoye gaban su gare ku ba ku gani ba abin da ya faru da annabawan Allah madaukakin sarki lokacin da suke zanto suka bayyana ma mutanen su wannan addini na musulunci cewa su musulmai ne kuma sun zo musu da addini na musulunci ne kuma suka kiraye su akan wannan addini na musulunci ku dubi sayyidina annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya bayyana musu musulunci da suka gane cewar ba zai bauta ma kuma kansu ba kun ba dai bai san zuciyarsu ba kun ba zai ginu akan abin da suke mummuna ba sai suka tona rami suka sa wuta suka je ce za su jefa shi a cikin wannan wuta suka ma jefa shi a cikin wutan amma kariya na Allah madaukakin sarki saboda imaninsa da gaskiyarsa da kuma yarda da Allah madaukakin sarki masa ginuwa ko tsayuwa kan wannan addini na musulunci allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga barin halaka ya kare shi daga barin ɗanɗanan azaba na wuta aka ce ma a tarihinsa ya ce shi bai taɓa samun wani yanayi a rayuwarsa ta duniya da ya taɓa jin daɗi ba kamar ranar da aka jefa shi a cikin wannan wuta so suna ganin sun yi nasara alhali kuma so sun ƙara masa kwanciyar hankali na da nutsuwa a cikin al'amarin wutar ita kanta mallakar allah ne su kansu mallakan Allah ne ramin da suka tura na Allah ne icen da aka wura na Allah ne wutan da aka yasa na Allah ne sai Allah ya ga dama tukun abin ya yiwu saboda haka da suka jefa shi kawai Allah madaukakin sarki ya umarci ima wuta ta daidaita masa ta jin daɗi ya kuma kwanta ji daɗin sa a wani lokaci sun yi haka saboda zalunci da wuce iyaka annabi Musa alaihi salamu sun kakkashe sahabbansa sun kama wasu sun ɗaɗɗaure su zalunci ba tare da dalili ba har kai matsakin da yake zanto annabawa mabiyan annabi Musa alaihi salamu dan sun yi kusa su yanke tsammani daga abin da Allah ta'ala ya aiko annabi Musa alaihi ya gare shi har suka ce ma annabi Musa alaihi salamu suka ce sun cutar da mutun kafin ka zo kuma yanzu da ka zo a matsayin ka na annabi ka zo ka ce mana mu da nasara ba su daina cutar da mu ba annabi Musa alaihi salamu ya ce asa rabbukum ku yi hakuri dai bangijin ku yayi kusa an yi hulika aduwakum ya halakar da waɗannan abokan gaban naku wa yastakhlifakum fil ard ya dawo da ku ku zanto ku ne masu mallakan ƙasa fa yanzu da kaifa ta'malun ko ma ya ga yaya da ku bauta masa da ku bi shi ko da ku yi taurin kai saboda kun samu arziki da wadata da da daukaka saboda haka duk wata ƙasa ko gari ko al'umma da ya zanto kafirai suka fantsa masu suka tarwatsa su suka halaka su suka kore su su karanta wannan aya kuma su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala zai dawo da su wannan gari alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki sai ya dawo da su cikin wannan gari mata mu sun zama mutanen kirki na gari kuma sun kiyaye da dukkan ka'idodi da shaɗoɗe to Allah maɗaukakin sarki yana tare da su zai taimake su kudu ba ta ce karfa kuma ce irin wannan abin da ya faru da annabi ibrahim da annabi musa alaihi salam ya fa faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bayyana musu tauhidi da kuma kokarin su bauta ma Allah shi kadai suka amsa masa da cewa ali hadha jama'atana yanzu akan wannan addinin ne ka tara muka kira mu wai cewa mu karbi wannan addini na musulunci mu bar bautar lata da uzza da manat suka ce tabballa ka yamu yace lalacewa ya zo maka inda kace zaka bauta mu wani abu wadanda ba wadannan gumakan ba ka lalace haka suka gasa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bakar magana saboda haka nan take Allah madaukakin sarki sai sai ta masa zuciya ya saukar da suratul lahab tabbat yada abi lahabin wa tab Allah ta'ala ya musu raddi akan haka yace sun halaka su ne halakakku su ne tababbu kuma shine mai nasara akan su kuma gashi ta bayyana misalin irin wannan tarihin musulunci ba zai kirgu ba kistoci kuma ba za su gushe ba suna faruwa a garuruwan musulmai har a yau har gobe har duniya ta kare ba za a daina ba irin wannan hali na kafirai akan al'ummar musulmai matukar musulmai suna rike da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirai ba za su yi barci su kyale su su zauna lafiya ba saboda kar ka taba tunanin wai kana matsayinka na musulmi an jarrabe ka saboda kafirai sun jarrabe ka yanke tsammani haka labarin yake in ku ba a taba ku ba to an taba wasun ku an taba wasun ku an taba ku ku kuma da aka taba ku kuma ku yi hakuri haka abin yake da ba ku bane da wasu ne kuma sai ku taimaka musu da addu'a kuma ku taimaka musu da agaji wala ga su rushe gidajen su kama kone gidajen mutane su kakkashe mutane su kone kasuwanninsu su halaka su su kama su mai da su a matsayinsu na bayi ku ga abin da ya faru mana a wannan gari wanda yake zanto na tufawa kwalewa ai mu shaida ne kan cewa wannan gari a halin da take ciki a yau har yau halin da take ciki wannan gari babu musulmi ko daya a cikin wannan gari na tufawa kwalewa har yau ba musulmi guda wanda zai shiga kwanta ya kwana gidansa babu shi rikicin da aka yi tun 1991 har zuwa 2011 gingimin da aka dinga yi kashe-kashe aka dinga yi da barna da fasari da rusa al'ummar musulmi kanan kuma duwa saboda musulunci zalunci addininsu ma bai tabbatar musu da haka ba addininsu ya haramta musu wannan zalunci ten commandments da yake cikin new testament ya haramta zalunci ten commandments dokoki guda goma da yake cikin littafin ya hana zalunci je ka rusa gidan mutum ka kore shi ka ɗebe gonakinsa ka ɗebe dabbobinsa ka ɗebe dukiyarsa ka kashe kayansa ka kore shi daga gidansu tarwatsa shi zalunci ne littafin ku ya hana ku wannan shi yake tabbatar da cewa ƙarya kuke yi ba wannan littafin ku kai imani da shi ba ku yarda da wannan littafin ba ku da addini sun yi zalunci musulmai sun rusa gidaje sun rusa masallatai wajen 48 ko ɗaya babu shi har masallacin fada an rusa shi an kashe musulmai bila adadin hatta alamomi da yake garin na dabino ko kuka wanda in ka ga nan a ko'ina ka gan shi alama ne na musulmi yana zaune a gudun dabino da kuka duk inda ka ga dabino da kuka da ka samu musulmi a gudun a tarihin najeriya duk ƙasan da ka je garin da ka je ka samu dabino ka samu bishiyan kuka to akwai musulmi a gudun don karma a gane cewar musulmai ne sun zauna a gudun duk sun yanke su sun kori kowa ko sun yanke saboda haka dan me dan ma kar ma tarihi nuna cewa wai musulmi zai zauna a gurin wanda kuma tarihi gashi a rubuce tun 1804 tun 1804 musulmai suke wannan gurin ba sai da ya fara zuwa a tarihi yana nan a rubuce in ƙarya ne kuma kowa ya kawo 1970 ba sai yi ɗaya fara zuwa ta faɗi da sun zauna 1970 yana nan littattafi na tarihi inda wanda yake musu kuma daga cikin su ya kawo tarihin 1960 wani abu da aka samu wani basayi a taba balewa babu shi a 1917 ma tarihi ya nuna cewa a 1965 farko basayi ya fara aka ba shi gida ya zauna a gudun da ya shiga garin ya je ga dukkan su musulmai ne fulani da hausawa dukkan ɗinsu yake zama wannan history is there yake zama da yake an ba shi gurin sai ya ba da hayan gurin wa tobacco company yana na rubuce tobacco company ya ba su hayan gidan yake karban hayan gudan sai da kai har zuwa 1970 tukuna ka samu ba sai guda daya wanda ya settle a cikin garin tafawa kwalewa tun 1804 ka zo yanzu ka zo ka ce wai garin tafawa kwalewa garin sayawa ne garin anna ne ƙarya ne shi kansu shugaban ta fawa ɓalewan me shi musulmi ne hasali ma me ma aka ce ma ta fawa ɓalewan an ce ta fara ɓalere ko blackstone blackstone fulani ne suka zauna a gurin musulmai da suka zauna a gurin wannan bakin dutsen sai suka kira shi da fulanci ta fara ɓalere ma'anansa da hausa bakin dutse wannan tarihi yana nan amma saboda zalunci an samu an cutar da al'ummar musulmai a gurin an fatattake su an kore su sun fita sun bar gurin wani a kai idan allah kai kuma yana da masaniya kuma ya sani kuma wallahi allah zai rama wallahi zai rama don bayansa aka taba ahalinsa aka taba waɗanda suke zanto suka imani da addininsa aka taba yana daga cikin abin bakin ciki wanda zai so samu karai a wannan yanki na wannan ta balewa bagoro das akwai yan majalisu waɗanda suke zanto suke wakiltan wannan yanki a majalisar jiha akwai yan majalisa na tarayya akwai yan majalisa na dattawa amma baka jin muryan kowa akan wannan al'amari me suke karewa na haƙoƙin al'umma a gurin mafi muni mafi bakin ciki mummuna wannan gari tana da gwamnati a kanta amma ba abinda gwamnatin nan ta nema mata na haƙoƙinta na wanda ya rashin adalci a hukunta shi babu an bar abu a haka ya tafi a haka an ce a bari a je gurin allah maɗaukakin sarki allah ya hukunci allah baya wasa a kan wannan al'amari da ya faru a ranar 29 ga watan jumada ula 1446 wanda yake shine daidai da 1 ga watan disamba 2024 wannan wata da muke ciki kenan a wannan shekara yau kwana shida kenan al'umman garin ta ba kwalewa musulmai da suke gurin abin da ya hana su ɗaukan makami na su je su farma waɗannan mutane a wannan guri dalili ne guda biyu ko guda ɗaya dalilin farko shi ne duk wanda ya taɓa ka musulunci ya baka damar ka kare kanka ko kuma ka bi hanyar da za ka bi ka kare kanka dalili na biyu duk rikicin da ke faruwa a wannan gurin yana kotu yana kotu saboda ka shi yasa al'ummar musulmai a gurin suna masu imani da biyayya ma Allah madaukakin sarki kuma suna masu yarda da dokan ƙasa da doka ta ce idan girgima ya shiga kotu to kai baka da guri mai har sai alkali ya zartar da hukunci rikicin guri yana kotu a dauki mataki ba har yanzu to a wannan rana da na faɗa muku ranar ɗaya ga watan disamba al'ummar musulmai da suke wannan yanki sun labari ya zo wanda kuma da yawa daga cikin sun sani furci da shi mai girma gwamna ya yi a kan cewa zai bayar da masarautar sayawa a cikin garin tafawa ɓalewa chiefdom na sayawa a cikin garin tafawa ɓalewa wanda ke gwada maka kenan duniya za ta kalli kan cewa ta faɓalewa gari ne na anna garin anna ne wanda kuma tarihi da yake ciki a rubuce ba haka yake shi yasa suka yi press conference a wannan rana ɗin ga heading na press conference suka ce press conference by the displaced muslims of tafawa balewa town on the occasion of governor abdulkadir bala muhammad's press briefing to create sayawa chiefdom and make Tafawa Balewa the headquarters of the chiefdom. Wannan this is the heading na press conference da suka yi wanda rubutun da suka yi ya kai shafi har biyar. Ma ga abin da suka dan faɗa daga ciki sun ce akwai garuruwa ko ƙauyuka guda 349 a wannan yanki gaba ɗayansa tun kafin a creating ɗin bagwaro. akwai garuruwa na hausa fulani guda 111 akwai garuruwa na jarawa guda 83 akwai garuruwa na tafshin bijin guda 19 akwai sidgawa suna da garuruwa 16 akwai badawa garuruwa 18 akwai boyawa suna da garuruwa uku akwai sayawa kafin a creating saboda adalci irin na nasu a matsayinka na musulmi ka zama mai adalci tun kafin a creating din tabagwaro suke da wannan suka ɗauko wancan tarihin na garuruwan sayawa ɗin da ya kunshi garin wagwaron da tafawa balewan akwai garuruwansu guda 99 kafin a creating din ɓagwaro ba ga da aka yi creating din ɓagwaro an yi separating garuruwan duk da suke nasu a lokacin da suke karkashin tafawa balewa suna nan a matsayin garuruwan tafawa balewa ne wanda su koyi zanto su kuma nasu da aka yi creator sun tafi a matsayin nasu saboda ka out of wannan 99 din bayanin da suke a gurin suka ce 70% they are under tafawa balewa which means kenan suna da garuruwan da ba su kai 30 ba in ka tara 70 da 111 zai baka 181 so kuma suna da garuruwa 30 mutanen da suke da garuruwa 180 da mutanen da suke da garuruwa talatin ka zo ka ɗauki garin da yake ya zanto na waɗannan mai ɗari da wani abu ka bayar wa mutanen da suke da garuruwa talatin shi ne suke cewa a musu adalci a bi wannan tarihi a bincika a tabbatar a musu adalci sun ki faɗa ne sun ki shiga ne su je su masu tada hankali kamar yadda suke zanto aka tada hankali saboda kes ɗin yana kotu kuma sun ce lokacin da rigima ya faru a lokacin 1991 zuwa 2011 federal government da state government sun yi kwamiti wanda suke zanto za su duba kes ɗin tafawa ɓalewa ko su ba da shawar kwamiti na babalakin a 1991 babalakin commission of inquiry a 1991 da na marigayi shehu awak a 1993 da na justice bala umar commission a 2001 da na ibrahim sabo a 2011 committees guda hudu tun daga 1991 gwamnati suke yin kwamiti in an samu rikici a duk lokacin waɗannan shekarun duk rikici aka yi fada a gurin in an yi rikicin sai a saka kwamiti a yi bincike su ba da shawari in an saka sai a yi kwamiti ga sakamakon da suka bayar guda hudu dukkansu ittifakar dukkansu guda hudu suka ce na farko a wancan lokaci din ai dissolving din tafa kwalewa local government da yake karkashin habila bako wanda yake zanto ba su yi ne waɗannan committees sannan recommendation na biyu a hukunta duk wani wanda yake da hannu musulmi ne ko ba musulmi ba kan wannan tada hankalin sannan na uku a biya compensation wa duk wanda yake zanto aka masa asara musulmi ne ko ba musulmi ba duk wanda aka tabbatar an masa asara biya shi sannan na hudu a kirkiri masarauta wasu ya waɗanda don ya zanto a zauna lafiya kuma sai suka ba da shawari inda a kirkiri masarauta don a kirkiri masarautar a ɓagoro saboda su garuruwansu talatin ne wannan kuma suna da garuruwa 180 ta ba ɓalewa ta zauna ƙarƙashinta ta ba ɓalewa ɓagoro je kirkira musu masarautunsu a ɓagoro abin da ya dame su su suka yi wannan press conference ɗin shine mai girma gwamna ya yi kwamiti na biyar shi ma bayan waɗancan kwamiti na hudu akan wannan rikici na tufa balewa ya yi kwamiti na biyar wanda yake ya zanto ya ba su dama su masu yi dubi akan wannan alamar to sai suka ce ya yi wannan kwamiti ɗin na biyar a disamba 2021 a rubutunsu sun ce ba su ba da report ba kuma ba bibiye rafar ɗin ba in ma haka ne in ba haka ba to abin da ya dame su dai shine furucin shi mai girma gwamna akan cewa zai kirkiri wannan masarauta a tafawa ɓalewa wani abu shi daga musu hankali suka zauna suke wannan rubutu kuwa saboda haka a matsayinmu na musulmai kuma a matsayinmu na wanda suke zarto muna da shugabanmu wanda yake zanto muna kyautata zato kan cewa insha Allah rabbi al'amura za su tafi yadda ya kamata wajen yin adalci da gaskiya saboda hakan nan lalle ne muna da bukatar ya zanto a kalli wannan al'amari kuma ya dubi a cikinsa don saboda kada ya zanto irin abin da ake gudu na cewa komi ya fita a hannun gwamnati koma hannun talakawa musamman akan abin da ya shafi rikici da rigima wanda wannan ƙasa har yanzu ba mu rabu da rigingimu da rikici na saɓani na rigima tsakanin gwamnati da al'umma nau'o'in rigingimu iri-iri ga shi ne na ta kan faruwa to kamata ya zanto a daƙile dukkan wani fitina wanda yake zanto mai zai kawo rigima ko fitina a wannan jiha tamu da kuma wannan ƙasa tamu gaba ɗaya wanda suka faɗa suka ce harfan ɗin shehu awan ya yi aminta da kan cewar ya zanto a yi wannan cif domin a garin ogoro su ma da suka zo a report din shi justice bala umar shi ma abin da ya faɗa wannan commission din sun yarda da kan cewa sun goyi bayan recommendation na shehu awal sannan janar sabo shi ma da ya zo da ya bi waɗannan report din shi ma ya ƙara tabbatar da abin da shi ke zanto shi ba balakin da kuma shehu awak suka tabbatar akan haka kai wanda yana so a fahimci juna ne kuma a zauna lafiya rikici ya kare a yi wannan cif a garin kogoro don shi zai hana dukkan wani rikici da rigima sa'an nan ita kuma to shi kuma mai girma gwamna shi kukan da suke a nan gudun shi ne kudacin da ya kan cewar zai kreatin din wannan masarauta a tafawa balewa wanda kuma hakikatan gaskiyar magana shine a hasashe da hange irin na halin da ake ciki da kuma su abin da suka faɗa kan cewa sun dakata ne saboda abu na kotu idan ya zanto aka zo aka yi wannan kuma ya zanto kotu ba ta yi hukunci ba sannan aka yi amfani da dama da ƙarfi da iko da dama da ake da shi aka zartar da wani abin da yake zai zanto ya sosa zuciyar mutane wallahi irinsa ne sai ka ga ɗan wuta ƙyas ƙyas sai zama tashin hankali da fitina cikin al'umma wanda kuma ba fatan mu ya zanto a zuwa ce a matsayinka na wanda Allah madaukakin sarki baka wannan shugabanci ka yi shugabancin ka na farko yanzu gashi kana na biyu fatan mu shine Allah ta'ala ya saka gama lafiya wannan shine fatan mu kare zanto a samu wani tarihi mummuna a tsarin shugabancin ka ba wai dan kai din ba sai dan jihar gaba ɗaya da al'ummar musulmai da kuma musulunci amma tabbas mutanen nan mutane ne sun yi lissafi a baya na adadin mutanen da aka kashe musu da irin hasarar da suka yi suna jiran compensation bai yiwu ba suna jiran bi musu haƙoƙi bai yi ba suna jiran a hukunta wanda yake musu laifi ba yi ba to yanzu kuma sun gashi da zuwa sake afka musu da wani sabon bakin ciki wanda yake filayensu da masallatayyansu da makarantunsu da gonakinsu duk gabaki ɗaya yana ƙarƙashin mulki an kore su kuma yanzu zuwa sake cewar wannan ya zama ƙari an danka shi kuma waɗannan abokan gaba waɗanda suke zanto suka musu wannan fasadi alhali kuma hukuma ba ta biyo su inda suke zaune ba don ya zanto a ce a taimaka musu a basu wani guri ko a tallafa musu ya zanto a alfafe su a saisaita zukatansu a yi compensating ɗinsu da abin da suka rasa daga wannan tunda zaman gurin ai ba dole bane inda za a kirkira musu wani gari ko yanto a basu arziki da dukiya zai su mallaki ko ina su zauna ai da an rabu da maganar ai ai gurin ba Allah ne ya wahayi cewa dole sai sun zauna a gurin ba amma kasarar da aka yi da cutarwar da aka yi da zaluncin da aka yi kuma yanzu to a zuwa cewa sake ƙara ƙarawa akan wannan al'amari wannan kamar jifa ne akan fusakunsu kamar duka ne akan fuskar musulunci kamar duka ne akan fuskar al'ummar musulmai na jihar bauchi da al'ummar musulmai na duniya gaba ki da saboda haka muna kira muna roƙo da shi mai girma gwamna ya taimaka ya zanto wannan al'amari abin yadda za a bi a samu a zauna lafiya kuma ya zanto a yi hukunci da ya dace ta yadda yake zanto da a samu zaman lafiya a tsakanin al'umma kuma da samun ci gaba da arziki a wannan jihar tamu saboda haka muna addu'a Allah madaukakin sarki da taimaki mai girma gwamna akan samun daman yin tunani mai kyau ta yadda suke zanto zai samar da mafita akan wannan al'amari ta yadda ke kar abubuwan ne ya zanto su yadu ya zanto kuma al'amara zo su kara lalacewa don saboda al'amarin yanzu ya yadu a duniya manyan mutane suna maganganu marasa daɗi ƙananu ma suna yi marasa daɗi saboda haka yana da matukar muhimmanci a gaggauta wajen kokari don ya zanto a tare wannan fitina kuma tsare wannan wato haƙoƙi na mutane don saboda ya zanto a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki tare da cewa an yi mulki da adalci an yi mulki da gaskiya an yi mulki da tsoron Allah don ya zanto a kubuta daga dukkan wani abu wanda suke zanto zai zama ɓacin rai ne gobe kiyama a sakamakon wannan shugabanci da Allah madaukakin sarki ya ɗora mu Allah ya taimake ku Allah ya ba ku ikon aiwatar da abin da ya dace Allah tsare mu tsare mana wannan ƙasa tamu Allah tabbatar da digadigan mu kan hanya madaidaiciya Allah ubangiji saka bayan Allah wanda suka gina mana wannan masallaci da alkhairi Allah ya albarkace su albarkace zuriyar su Allah biya musu bukatun su na duniya da lahira wanda suka ba mu kyautar makaranta Allah ubangiji ya biya su da aljanna Allah ya biya musu kurakuran su da sun ga gabata bawan Allah da ya gina mana wannan bayan gida Allah ubangiji ya biya shi da aljanna Allah ya yafe masa kurakuran sa Allah ya kara masa arziki da dole da suke taimakawa da gabarin yan agaji da masu share masallaci da masu kulawa da masallacin nan da sauran masallatai ya Allah madaukakin sarki saka kowa da alkhairi Allah tsare mai tsare mana addinin mu Allah maghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al qiyadatana fi man khafaka wa takaka ya hadi ya salam wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa qumu bi salatikum